أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Allah da da mu cikin wannan masallaci inda za mu ci gaba da karatu cikin wannan littafi na risala muna fata Allah ya gafarta wa marubuci wannan littafi ya kai haske kabarin shi mu da za mu karanta Allah ya ƙara mana fahimta ciki Allah kuma ya tsare mana aiki da abin da muka fahimta inda za mu yi kuskure Allah ya gafarta mana wannan shine darasi na 49 insha Allah da kuma muna nan cikin babin da yake magana kan zakka ni za mu tashi karatu kan zakka na kuɗi malam ya ce wala zakata min zahabi fi aqalla min fi aqalli min 20 dinarin babu zakka min zahabi a cikin abin da yake na zinari fi aqalli min 20 dinarin inda bai kai cikin abin da yake bai kai dinari 20 ba da za mu yi bayani a kai nan gaba Malam ya ce fa'iza balagar 20 dinarin, to idan ya kai dinari 20, fafiha nisfu dinarin, zakan wannan da za a bayar za a ba da rabin dinari ne. Mun gane ko? Rabin dinari, to idan kana son lissafi ya fita maka kai tsaye, sai ka ce rabi, rabi, rabi guda nawa ne a cikin dinari 20. Ba za mu samu 40 kenan ba. yawwa to shi kenan sai ka raba kawai wato gida arba'in ka ɗauki kashi ɗaya ka bayar da shi shine zakka mun gane ko in ka mallaki abin da ya kai dinari ishirin to za ka raba wannan dinari ishirin gida arba'in ka ɗauki kashi ɗaya ka ba da shi zakka shi ma za mu ƙara bayani nan gaba fafiha nisfu dinarin ai rubu'ul ushri shine rubu'in ushri duk in baka gane a bada rabin dinari ba a cikin dinari 20 to shine rubu'in ushri idan an ce ushri to shine a raba dukiya kashi goma mun gane ko in an raba kashi goma kaga din in dinari 20 ne aka raba gida goma za a samu dinari biyu sai aka ce a ɗauki rubu'i na wannan ushiri ɗin to sai mun gane ma dai daga farko ‘yan an ce daga sulisi irin wannan lissafi ya tashi ‘yan an ce sulisi ɗaya bisa uku kenan ‘yan an ce rubu'i in kaji an ce rubu'i ɗaya bisa hudu humusi ɗaya bisa biyar, sudisi ɗaya bisa shida, subu'i ɗaya bisa bakwai, sumuni ɗaya bisa takwas, shi ne mata suke cewa timuni, mun gane ko timunin takaba. So, in an ce uh, tusu'i ɗaya bisa tara, ushiri ɗaya bisa goma. To, in an gane wannan lissafin shi ne malam yake cewa rubu'ul ushiri idan ya kai dinari ishirin to zakkan shi za a ba da rubu'in ushiri to sai ka koma daga ushiri ɗin mun gane ko nawa ne ushiri na dinari ishirin shi zai baka dinari biyu in an ce ushiri bi ma'ana wannan dinari ishirin a kasa shi gida goma kaga an samu dinari biyu to an samu dinari biyu nan sai aka ce a ba da rubu'insa dinari biyu kaga za ka kasa gida hudu kenan kaga ya zamanto rabin dinari duk da yana faɗa mana lissafi ne in ma baka gane nisfu dinarin ba to ka gane shi ta wannan waje ɗin to shi ne ma ƙara cewa ko ka raba shi dinari ishirin ɗin ka raba gida arba'in duk zai baka abu ɗaya ake nema shine kuma zakkanmu ma har na kuɗi mun gane ko an ce nisabin zakka miliyan goma ne to kam raba miliyan goma gida arba'in ka cire kashi ɗaya mun gane ko shi ne malin yake cewa rubu'u fa ma zada yawa fa fi ha nisfu dinarin rubul ushri fa ma zada fa bi hisabi zalika to duk abin da ya ƙaru akan dinari ishirin to fa bi hisabi zalika shi ma za ka yi hisabinsa za ka lissafa shi akan ana neman rubu'in ushirinsa mun gane ko kamar kuɗi aka ce miliyan goma ne fitar da zakkan shi in shekara ta yi kai kuma sai kana da miliyan goma sha biyar to a miliyan goma sha biyar ɗin da za ka fitar ba wa iyakacin lissafin ba mun gane ko shi ma wannan miliyan biyar ɗin akwai akwai zakka a kan shi bi ma'ana duka miliyan goma sha biyar sai ka raba shi gida arba'in kawai kashi ɗaya in ka ɗauka shine zakkan shi mun gane ko daga nan har in kuɗi ya kai tiriliyan ne ma to haka za a fitar mishi da zakka yawa kuma za da mafi zabi zalika wa in kalla komai karancinsa ko da naira ɗaya ne ya ƙaru to sai an lissafa shi an kasa gida arba'in an ɗauki kashi ɗaya an bayar ko kuma a bada rubin ushiri ko kuma a bada nisufin wannan ɗin yawa wala zakata babu wala zakata babu zakka min fibbatin na daga cikin azurfa fi aqalli min mi'atai dirhami inda bai kai dirhami ɗari biyu ba yawa wa zalika kumsu awakin in an ce dirhami 200 shine uqiya biyar wal uqiyatu kowane uqiya kuma 40 dirhami yana dauke da dirhami 40 ne shi yasa aka ce uqiya biyar domin in kai 40 40 so biyar shi zai baka da dirhami 200 din mun gane ko to wannan duka da dirhami din da uqiya din duk abin awu ne abin da ake auna azurfa da shi ne mun gane ko shi ne nan ya ci gaba da ce mana min wazani sab'a daga wazanin nan na sab'a a ani anna sab'ata da nanira lallai dinari bakwai waznu ha nauyinsu su ne ashirata da rahima dirhami guda goma wannan ana faɗan dirhami dirhamin da ake awo da shi na cikin garin maka shi ake ɗaukan awo da shi ga baki ɗaya to fa iza balagat min hazihi dirahim mi'atay mi'ata dirhamin idan wannan ya kai dirhami 200 fa fiha rubul ushri shi ma rubi'in ushri ne mun gane ko kamar na dinari shi ma rubi'in ushri ne ka raba gida 40 ka bada kashi ɗaya mun gane ko khamsatu dirahim shine dirhami guda biyar ai in ka ce ɗari biyu kan a raba gida arba'in ai za samu dirhami biyar biyar biyar biyar ne to dirhami biyar za a bayar fa ma za da shi ma abin da ya karu fa bi hisabi zalika zaka lissafa wannan ka cire wannan zakka din malam yace wa yajma'u zahab wal fibba ana tara zinari da azurfa fi zakati a wajen zakka faman kana lahu mi'atu dirham dirham duk wanda yake da dirhami ɗari wa ashratu dananir da kuma dinari guda goma to falyukhrij min kulli min kulli malin zai iya fitarwa daga kowane dukiya a dirhami ɗari ya cire ya kasa gida arba'in ya cire kashi ɗaya dinari goma ya cire ya raba gida arba'in ya cire kashi ɗaya mun gane ko wato bi ma'ana dukiyan shi yana nan da dinari yana nan da azurfa wannan duk an yi lissafin su akan dinari da azurfa mun gane ko kamar yanzu yau sai kai kana da dala kuma kana da naira ko kana da sterling pound kana da naira ko kuma kana da irin kuɗin Niger din nan menene saifa yawa kana da naira to duka zaka haɗa in nan saifa ya kai rabin zakka naira ya kai rabin zakka to duka sai ka fitar a kowanne saifa ka fitar da zakka naira ka fitar da zakka muddin in an haɗa su sun kai misali mun fahimta ko to wannan kenan malam yace wala zakata babu zakka fil urudi a cikin abin da suke arulla in an ce arulla shine dukkanin wayansu kayayyaki mun gane ko hatta ta kuna litijarati sai dai in wayannan arulla sun kasance na kasuwanci to in ana lissafin arulla su ne abin da ya kama daga gidaje gonakai dawakai motoci mun gane ko duk waɗannan komai yawansu ba ɗangwate shi ne sarkin mota ba duk yawan motocin ɗangwate babu zakka a kai mun gane ko da su buwa ɗin nan wani masu ɗaukan kaya ɗin nan kamar kai ne kake da jakuna ai duk yawan jakuna babu zakka a kansu kai ne kake da raƙuma raƙuman nan amma na iban kaya ne mun gane ko babu zakka a kansu kai da kake da yawan gidaje ko ina kana da gidaje babu zakka a kai kai da kake da gonakai barkace babu zakka a kai ko da ya kai girman duniya ne babu zakka a kai hatta ta kuna litijarati sai dai idan waɗannan arula sun kasance na kasuwanci ne mun gane ko idan na kasuwanci ne waɗannan motoci naka to su kuma akwai zakka a kai alal misali masu kastan masu yan kwatano wanda suke siyo motocin suna sayarwa to wayannan su ba motoci ne na ɗaukan kaya ba ko kuma motoci na ɗiban mutane to waɗannan motoci su kuma akwai zakka a kansu hakan nan masu sana'an gidaje yan properties suna ginawa ne su sayar suna ginawa ne su sayar ko kuma su saya su sayar wanda in yana da gidan a yau yanzu nan ka zo zai sayar maka ko kuma masu masu sana'an filaye suna sarin filaye suna sayarwa suna sari suna sayarwa to waɗannan filaye da waɗannan gidaje da waɗannan motoci sun zamo na kasuwanci saboda haka duk in shekara ta ƙare za ka lissin ka zo fitar da zakka za ka lissafa waɗannan filaye ko waɗannan gidaje ko kuma irin waɗannan motoci amma muddin waɗannan motoci komai yawansu in dai don su ɗiba maka kaya ne ko kuma don su dinga maka jele a kan hanya suna ɗiban mutane daga jon zuwa bauchi ko kuma zuwa ina zuwa ina to waɗannan babu zakka a kansu mun gane bambancin ko amma in motocin na sayarwa ne to waɗannan su kuma akwai zakka a kansu yau za mu zo yadda ake fitar musu da nasu zakka ɗin ya ce ta ta kuna tijara har sai in waɗannan arula ɗin har ya kama tufafi ɗin nan. Ya kuwa wanda tufafinsa in ka so lissafa kuɗinsu sun kai a fitar musu da zakka. To amma babu zakka a kai saboda me kaya ne na sawa. Mun gane ko yau wannan kuma gidaje ne na kwana ko kuma gidaje ne na haya. Gidajen haya su ma babu zakka a kansu. Ai suna tafa ne kamar motoci na haya ko kuma kamar motoci na dako duk babu zakka a kai. Kamfanoni fa wannan kamfanin su ya kai biliyan goma ma. shi ma babu zakka a kan shi sai dai abin da kamfanin ta aikata aka samu kuɗi amma wannan wajen samun kuɗi ɗin wannan kamfanin da ake sarrafa abin in ka zo zakka ba za ka lissafa da shi ba mun fahimci wannan ko yau fahimtar wannan waje yana da muhimmancin gaske eh shine malam ya ce hatta ta kula tijara fa iza bi ta ha to yau idan ka sai da wannan urula ɗin ba da haulin bayan cikan shekara, fa'aksara ko kuma mafi yawa da shekara. Don kana da waɗannan gidaje, ko kuma kana da wane ne abin nan, to sai ka sayar bayan ya shekara ne ko kuma bayan shekara ne ko kuma sai da ya shekara. Min yau mai akansa sama ne ha daga ranar da ka karɓi wannan kuɗi ɗin, an zakaita ko kuma ka ba da zakan shi, to fafi sama ne ha a cikin dukiyan da ka sayar, zakatin za ka ba da zakka lihaulin wahidin ga shekara guda ɗaya. Mun gane kuma? In sun kasance waɗannan gidaje na, na kasuwa ne, ko kuma a'a gidaje ne ma ba, ok, to bayanin yana nan. a ƙamar ƙablal bai'i, shin wannan kayayyaki sun zauna a hannunka ƙablal bai'i haulan ya kai shekara, au aksara ko kuma ya fi shekara, shekara goma ne sai bayan shekara goma yau kuma aka tashi sai da wannan abin nan ne. To inda an sayar daga ran da ka karɓi wannan kuɗi ɗin sai ka bada zakka amma na shekara ɗaya. Shekara ɗaya ne ya yi a mazaunin mallakanka domin zakka ba a fitar da ita sai ta shekara cif a hannunka. sai ka mallaki nisabin da nisabin ya kai shekara ɗaya cif to shine za ka fitar da zakka kawo min irin wannan bayani a wancan karatu mun gane ko kai ne yau ka soma kasuwanci da naira dubu goma kafin shekara ashe kuɗi ya kai har miliyan talatin an shekara kuɗi yanzu gashi ya kai miliyan talatin miliyan talatin ta kai zakka to a wannan lokaci fa ba za ka fitar da zakka ba in shekaran nan ta yi duk da gashi ka samu nisabi ɗin to sai a wannan ne sai ka ce to yanzu alal misali eh, miliyan talatin ɗin shine kan zakka wato lissafin zakka amma ka soma kasuwancinka a yau ne ka soma da miliyan ɗaya miliyan ɗaya kuma bata kai zakka ba sai da aka shekara aka lissafa kuɗi a ga eh to yanzu kuɗin nan ya kai zakka to daga wannan ranar ne za ka ɗauki cewa in shekara ta zagayo sai ka fitar da zakka ba wai daga ranar da kuɗin ya kai zakka shine ake fitar da zakka ba sai ka mallaki nisabi yau nisabin kuma da ka mallake shi shekara ya zagayo a kan shi to shine sai a fitar da zakka din mun gane ko ba wai daga ran da ka soma kasuwancin ne kake lissafin fitar da zakka ba sai ran kana kasuwanci kana kasuwanci ka ai kana lissafi ka san nawa kake da shi sai ana tafiya ana tafiya ana tafiya sai da aka yi wata biyar da soma kasuwancinka sai ka yi lissafi ya kaga a to yanzu kuɗi na kai miliyan goma ko miliyan sha biyu ina ganin zakka yanzu wajen miliyan sha biyu ne lissafi ɗin yau ya kai miliyan sha biyu to a wannan rana daga wannan rana kaga ka mallaki lissafin zakka to sai ka yi makin wannan rana a watan biyar ɗin nan mun yi lissafi a ƙarshen wata yanzu kuɗi na ya kai miliyan goma miliyan goma kuma ya kai nisabi to shi kenan in ranar biyar ga wata na shekara mai zuwa ya kama to a wannan rana sai a sake duba kuɗi e ga miliyan goma ko miliyan sha biyar ko miliyan ishirin to sai a cire zakka ba daga wancan rana da ka soma kasuwanci ba yau ana lissafa daga ranar da ka mallaki nisabi shine in ya shekara to sai a fitar da zakkan shi Na'am, malam ya ce, illa an ta kuna mudiran, to sai dai in ya kasance fa kai ɗan koli ne. Mun gane ko? Ɗan koli ba shi da kuɗi, ɗan koli ba shi da kaya, domin kayan shi yau ya fita zai sayar. Yana sayarwa kuma kuɗin baya kwana a jikinsa, zai sake sayo kaya ya zo ya saka, shi ne ɗan koli. Mun gane ko? Wanda shi ɗan koli layin sakiru biya duka, ba shi tabbata a hannunka ainun babu uwar kuɗi, babu kuɗi ido na ganin ido. Wala ardun babu kuma tarkacen da kake sayarwa. Ba kuɗi, ba inda kuɗi, ba kaya, inda kaya, ba kuɗi, babu abin da ya tabbata a hannunka. Ana ta juya kasuwa kenan, ana ta juya kasuwa. Wannan shine cikakken ɗan kasuwa. karka yadda ka ajiye kuɗi. Mun gane ko? In kuma kana kasuwanci har kuɗi ya fi ƙarfin jarinka, to sai a je sayan urulla ɗin. Shi wancan urulla da muke faɗa, kayayyakin da ba a fitar musu zakka. To in kuɗin jari ya yi yawa ya fi ƙarfin kasuwanka, to sai a je a sayi muna kiran shi buzun waje. Sai a je a sayi buzun waje, bi ma'ana gona, ya samu wani gona an saya an aji. ko an sayi wani gida an aje domin akwai ranar da zaka zo ka buƙaci jarin sai a sayar kuma sai a sake ɗorawa mun fahimta ko to in ya kasance kai irin kasuwanka kuɗi ba shi tabbata kaya baya tabbata to sai shekara ya zo ya za a yi fa innaka to kai din nan to kawo mu sai ka yi kimanta urudaka wannan urula din eh ga wannan kaza a buhun wannan kaza buhun wancan kaza gero ma kana da kaza menene mai tsadan nan citta citta ma kana da mudu kaza yanzu wanda yake da citta mudu hamsin ai babban mai kuɗi ne buhu dubu ɗari biyar buhun citta ta ji fa to ba shi ba za a noma citta nan ba kuwa ana yi ana yin citta nan ko ba a sa mata taki ba a sa mata taki kuma ko a banzan waje duk za ta yi Yana yi, yana citta. Ka samu ɗan waje kamar masallacin nan na, ka yi citta to sai ya saya maka abincin shekara. Amma ana yin citta, ana citta tana yi kuma sosai tana yin kyau, sosai sosai. To, tu kawai mai oro zaka, kulla amin, to sai ka kimanta wannan wato rulla naka. kayan tarkacen da kake sayarwa sai ka lissafa shi kulla amin kowane shekara wata zaki zalika sai ka ba da wannan zakka ma'ama biya dika da abin da ke hannunka minal aini na daga tsaban kuɗi in shekaran ta zo sai a je a rubuta a lissafa wannan kana da kaza wancan kana da kaza wancan kana da kaza wancan ma kaza akan tebur ɗinka da shagunanka da sauransu sai a haɗa da kuma yanzu kuɗi na kaza ne to shikenan sai a cire zakka shine ma amma biya duka min al'aini to sai a cire da wannan zakka ɗin za a iya kwana nan wa haulin rabihil mali haulil asli haula aslihi to shi kenan zamu kwana nan insha Allah gobe zamu dora daga inda muka tsaya abinda muka karanta muka dace Allah ya ba mu lada akai inda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana gobe zamu tashi akan eh to duk da wajen kwanan ne yayi babu matsala insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam eh eh eh na ga mutumin da ya noma masara misali misali an ce misali buhu shida ne shine nisabin ya masara noma masara buhu hudu eh sai ya samu dawa buhu eh ba abin hukunci duk abin da masara yake dawa na yi in ka haɗa su shi ma zai ba da misali haka ga mai alkama da shinkafa mai gero da dauro mm to nakan ga akwai masu irin wannan fahimta eh in aka ɗauko wancan an samu buhu uku wannan an samu buhu hudu sai su haɗa shi kamar gero da dauro eh kuma shinkafa da alkama na kamar masara da dawa eh sai su haɗa shi sai su ce shi ma za a fitar masa da zakka to ya wannan din yake Okay, to ina ganin kamar shi ma karatun namu zai zo cikin nan. Akwai wanda suke ‘yan gida ɗaya, mun gane ko a cikin abincinmu, amma yanzu kamar ah, Alaska ma farin wake da da waken suya sai haɗa sai a haɗa ya fi da zaka a ba farin wake da waken soya gidansu ba ɗaya ba dukkaninsu dai suna cikin ƙoƙonsu amma amma gidansu ba ɗaya ba class class class ne class ɗinsu ba ɗaya ba wato ajinsu ba ɗaya ba da farin wake da waken soya yawa amma in ka ce min farin wake a samu wake mai mai manyan ƙwayan nan eh, manya-manyan nan da ya bere da ƙanana da wayannan medium to wayannan duk za a haɗa su gida ɗaya ajin su ɗaya eh da su jajaye duk za a haɗa su ajin su ɗaya to haka shi ma eh za a haɗa su waje ɗaya eh waken soya ba zai shiga cikin su ba saboda shi waken soya ma yayi zai koma can waɗanda ake cin amfanin mai ne da tunfuza yawa amma wannan kaga babu batun mai a jikinsa shi kwata-kwata sauran waɗannan wake ɗin yawa farin wake babu mai a jiki yawa gara ma da a ce za a iya shigar da koren wake cikin farin wake to shi wannan zai ɗauka wannan eh, green munga zai shiga ciki domin wake suma suna da yawa fa suna da kala-kala sun fi arba'in Mm. daban-daban daban-daban ga su nan to shi kuma masara da dawa amma zan sake eh, tambaya shi za a haɗa su gida ɗaya domin haɗa su gida ɗayan ba wai a wajen ci ne haɗuwan nasu ba yana daga cikin tuntsiransu ne har zuwa ƙarshe za a iya haɗa masara da dawa a gida ɗaya fitar musu da zakka yawa to amma shinkafa da alkama su kuma ba za a haɗa su gida ɗaya ba da shinkafa da alkama su ba za a haɗa su gida ɗaya ba su kuma mabambanta ne sai dai a shinkafan ita kuma nau'in ta gabaki ɗaya za a iya haɗa su gida ɗaya yau shi ita ma alkama nau'i nau'i ne ita ma za a haɗa ta gida ɗaya amma ba su haɗuwa da shinkafa da da alkama yawwa amma nau'in alkama gabaki ɗaya da sha'ir da sultun duk gabaki ɗaya gidansu ɗaya shinkafa su ma gidansu ɗaya kowace iri ne da, da, da baka da, da gajeruwa da doguwa da jaka da wacece da wacece duk zaka gwamusa su a wajen zakka ka ce wannan kana da buhu ɗaya wannan buhu ɗaya wannan buhu ɗaya sun kai buhu shida sai ka cire zakkan kawai a mafi tsakiyarsu a na tsakiyarsu za ka fita mun gane ko yana ɗaya daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi ya faɗa kan cewa kad a nisanci kara'imul amwali mafificin dukiya in an je karɓan zakka kada a karɓa daga cikin waɗannan manya ɗin a karɓa daga na tsakiya eh amma lallai tsakanin nasara da dawa insha Allah gobe za mu zo da bayani a kai in za su haɗu cikin gida ɗaya a fitar musu zakka kana da uku a dawa uku a masara ka haɗa ka fitar ko kuma ba za a fitar a haka ba yawa haka nan ma gero da abin nan za mu je zan sake za mu sake bincike a kai insha Allah da mu zo da bayani a kai gobe in Allah ya yarda Allah ya taimake mu صلى على النبي الكريم اللهم صل على محمد وارحم محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم السلام عليكم